إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قاشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم ومركز أهل السنة والجماعة وندك ينقل كركدا برنن دمغرم جمهورية النجار يومنا ثلاثة 28 ga wata na Rajab hijira shekara 446 wanda ya dace da 28 kin ga watan harko 2025 yau insha Allah za mu yi darasi na 39 cikin littayin fikin suna na asai da sabik muna cikin babi na mawaƙi sala lokatayen sallah wanda sallah ba ta zama sallah kaza ko asuba ko azhar ko la'asar ko magaraba ko isha sai lokacinta ya yi idan ka yi ta a wajen lokaci ba ta yi ba haka a bayan lokaci sai inda sharaɗi sharaɗin da za a iya yin ta kahin lokaci na asali akwai dalilin bulaguro shi mai shar'antawal ya karantar da mu jami'in taƙadim ko na ta'akhir jama'in na taƙadim shi ne a janyo sallah ta biyu a gama ta da lokacin cikin lokacin ta farko a yi su tare shi jami'in taƙadim jami'in ta'khir ita ta farkon a barata ka ayi ta har a sa ta lokacin sallah ta biyu wata sallah ake ma jami'in taqdim ko ta'khir irin wannan sallah az-zuhur da la'asar magariba da isha ana da daman da az-zuhur ka janyo la'asar ka gama ka yi su a lokacin az-zuhur taqdim kenan wannan ga mai balaguro ko mai cikin wata matsala ta raba sallah an ba shi damar haka haka idan iya cikin uzurin ko bulaguran an baka dama maimakon ka yi a farkon lokaci an baka dama ka ɗauki kawakin azahar ka kai ta har cikin lokacin la'asar sai ka gama ka yi azuhur a lokacin la'asar kuma ka yi la'asaki haka magariba kana sabke za ka tashi ka shiga tahiya magariba ta yi an baka dama ka yi sallah ta magariba a inda kake kuma ka kawo isha a lokacin magariba ka yi tare haka an baka dama ka ci gaba ka sabka lokacin magariba ya kana balaguro ka ci gaba da tahiyyarka har isha ta yi in ka sabka da isha sai ka yi magariba da isha to wannan uzuri na balaguro ya baka dama da yin haka kenan ba matsala ba ce amma da dalili ba haka ba kuran kenan amma akwai lokacin da yake ce na an ba wani uzurin ba ba ka damar yin sallah kahin lokaci ko bayan lokaci bayan lokaci akwai mai uzuri guda biyu da su ma'anar sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wanda barci ne sallah ta huce shi iya barci haka mantuwa duk wannan biyun uzuri ne na barin sallah ba kai laifi ba duka wannan biyun kuma ta wakana ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai inda barci ya dauke shi lokaci huta akwai inda ya mance kurin aiki ya da aikin handa suka mance idan su biyu amma aka mance la'asa har ta fada kowane a kaci annabi sallallahu alaihi ya yi ana bulaguro an kwanta dare an gaji can dare ya kwanta da asaba aka makara ba tashi bai da rana ta hutu har ta bige su subhanallah kun bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa bilal bilal ka tsaya ka kula mana da asaba an taya ka tada mu bilal ba bakwanci bai ya jingina take iya jiran asaba amma ba sai kwalaka ba he da ranar ta hudu ta hudu ma har zahin ta bige su aka subhanallah Allah akbar annabi ce wannan kwarin akwai shedani a takaice annabi ce bilal ya aka baka tada mu ba yace ya rasulullah wanda ya dauki raina shi dauki ranka wanda yana ku tashi dimar shana an tashi shi ke da kawar magana a takace akwai ruwa na iya cewa shi dan ya zo mu bilal ya kadada bilal birci doke shi ya kasta da su kina a takace dai kenan uzurin mantuwa ko barci ba lahi ba kai lahi ba kuma amma annabi ya ce lokacin da ka tuna ko ka taga barcin shine lokacin ka kai tsaye ya bace ya gobe ta jiyo kuma cewa ya sallar gobe ta jiyo a kai tsaye za ka yi ta Allah taimake mu sai yanzu bayan ƙarshen karatun ya kawo ayoyi da suke da alaƙa da lokatayen sallah sai kita wa amma sunnatu faqad haddadataha wa bayanat ma'alimha fi maili amma ita sunna ita ma ta haddade ta iyakance lokatayen sallah ta yi bayanin wuraren da aka yin wannan salloli guda biyar ya ce fi ma yali gashi zai biyo baya abin zai biyo baya kiran za mu shiga inda sunna ta zo bayani akan lokacin sallah ya fara cewa an abdullahi bin amar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala waqtu az-zuhri idza zalat ash-shamsu wa kana zillu ar-rajuli ka tulihi ma lam yahdu al-'asr kaji abdullahi bin amurka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin azhur idza zalat shams rana ta gushe tsakiya ta karkata ai an san asali rana kenan tana abin yamma ai zuwa rana inuwa ta da inuwa tana tana yamma kuma ta koma gabas da lokacin da inuwa ta ƙare tsakiya suka taimaka ana suna kamar suka mai aka cewa wannan abin sai zenit zenit ke tsakiya wannan zenit tsakiya bata karkata ba bata aba to daga ta fara karkata shikenan da ta karkata ga tsakiya ta shiga wancan bangaren yamma kenan azur ya shiga shine ce in ta gushe idza zalat shams ran ta gushe yace tun daga ta gushe tana nan wa kana zillu rajul katulihi har zuwa inuwal mutum ta kai tsawon shi ya ce malam ya haduru la'asar matuƙa la'asar ba ta zo ba kenan ƙarshe in ka bari kenan kuma la'asar kenan ƙarshen azur iya ƙarya ya mihe la'asar kenan na ana karanta da aka ce haye zuwa inuwal a kahin ƙarshen lokaci shi na iyaka wannan an gama iyaka ce ya ga ka wuce iyaka daga nan zawa nan bakin lokacin la'asar ke la'asar tana shiga kenan kuma ta huta a zahiri ko don ce malam ya hadu asar a zuwar tana nan matuka la'asar ba ta zo ba ƙarshe zama ga magana masu magana tare lokaci na azuwar la'asar za ka ga magana gaskiya mai rauni ce kware kashi da annabi ya ce azuru tana nan matuka la'asar ba ta zo ba ya ce wa waƙatul asari malam ta safarar shams lokacin la'asar mataƙa rana ba ta yi baja ta za mu zo ruwa a gatan bayani ita la'asar akwai nassin da ya talidin wanda ya samu raka'a ɗaya ta la'asar rana ba ta haɗa ba ba ta atarka la'asar ya samu la'asar hidin lahi ne na biya ce salama za mu ga gabanin da salama na hukaici amma dai ka samu ba a ce ta huce ka inda ya kasa taukar shi ke ɗoke magana ita asfarar lokacin sai a ce lokacin karaha zama a gaba lokacin karaha ne ba a so a kai wani lokacin ya ce wa waƙatu salatul magharib malamai gabin shafaƙo ita kuma magariba na nan ke an sana magana ba faɗa rana ko sai ta yi matuƙa ja bai ɓace ba kenan matuƙa ja ya ɓace akwai ta babu ta ya ce magaraba lokacin ta na nan matuƙa ja bai ɓace ba ya ce wa waƙatu da isha'i ila nisfin lil ausat shi kuma lokacin sallar isha iya nan haya zuwa tsakiyar rabin dare kenan kai huci wannan iya ɗauke maka wata maganar shahararra balai mu anan da ke na maganar tare da lokaci sai ce isha tana nan har zuwa ketowa alfijir kawai da tarfi malikiya an zama kamar albani kuya ta tabbata magana cewa wannan maganar me ya ɗauki mutane ke cewa isha na nan har zuwa lokaci na la'asar kai lokacin misali har lokacin asuba cewa duk sallah tana nan matuƙa ilwata ke tana nan hali wata ta zo wannan magana ce ta kai masu wannan magana cewa sallah na nan matuƙa ilwata ba ta zo ba kina ilwata zo kenan wannan shi to ce wannan magana ya saba man nasi karara ya ce to idan kai wannan magana ko ta sallah lokacin tana nan har ilwata ta zo kenan za ka sallar asuba tana nan ha azu yace kowa ya rada ba zai zai ce ya tabbatar daga hudawar rana ta kare to yace ina ka samu nassin da ya baka damar hucewar ita wannan sauran salloli a ce sai wata ta zo misali misali ita misali sallata sallata me yake cewa da muke magana yanzu sallar sallar isha a ce tana nan asuba babu wani mutum dogara kanta shi annabi ya ce waqatul isha'i ila nisfi al-layl awsat har zuwa rabin dare tsakiya na tsakiya a mace ga mashara akwai sauran bayani ya ce wa waƙatu salatu subihi min tulu ilfajari ita kuma sallar asuba tana nan tun daga ketowar alfijir tana nan umalam ta tsalu shamsu matuƙa rana ba ta hudu ba in ta hudu akwai sallar asuba ta huce فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة إذا رانا تقول daga nan ka rike yin sallah nan kenan hudowa tana dungowa sallah ta nafila ma ba a yi ma akwai bambancin wanda makara ce ta shi bai lokaci ko tana je hudowa na bika ta in samar kaɗe ma sauran zaɓullu za ka sallaka amma nan nafila ce ba a yi daidai hudowarta ya ce idan ta hudo ka riƙe mana ka kame game da yin sallah shi muka bayani yan uwa masu neman fadala ta zama bayan sallar asuba da yawa za su zamana ya su diba shuruk an rubuta a shuruk yar kaza tana ɓullowa lokacin haramta sallah sai ta shiga su nafila nan lahi ne tushen fahimtar mas'ala ne su sun sa a shuruk a nan babu salatu shuru ya salatu duwa al-shuruq nan suna sawa ne lokacin hudawar rana kun suke ga maka shin amma ne sananne babu sabani lokacin hudawar rana a sallar haramu ta nafila kenan wannan na lokacin hudawar rana ne bayan ta hudu misali kan sa kare kaza na shuru to ƙara minti 20 bayan shi sai kai wallaha eh minti 20 bayan shi wallaha ta shiga din kaga an sa a shuru kar kaza to bayan shi minti ishirin za kara shi ne kenan ta ɗago lokacin ta ɗago daga inda aka hana daga janjanta kenan sai ce fa'ina ta tulu bai na ƙarnai shaitan domin rana tana hudowa tsakanin ƙahobi na shaitan kenan ce lokacin ibadar masu bautar rana kenan kai to kai kakkai sallah a wannan lokaci to wannan ruwa da mun karanta dai ta musulunci duka da wannan dai bayani ne dalla-dalla na lokatayen sallah guda biyar da kamana sai hadisi na wannan ruwa ta musulun ya ce wa an jabir bin abdullah annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ja'ahu jibril alaihi salam faƙala laƙun fasalli fasallar zuhura hina zalatin shams na ai annan sallallahu cikin dare ya yi isra'i da mi'raji bayan ya je isra'i da miraji an ba shi sallah bayan ya dawo malaka jibril shi ya karanta da shi sallar aka yi aikace kuma da lokacin da ya karantar da shi da sabkowa yake in lokacin sallah ya yi shi ne wannan hadisin ya sabko jibril a lokacin sallah a zuwa ya ce annabi ta shi kai sallah manzan Allah yana ga jibril shi iya koyi da shi a gaban shi shi kuma sabbin suna ganin shi haka aka yi sallar ce kun ta shi kai sallah fasallar zuwa suka yi sallar a zuwa hina zalata shamsu daidai lokacin karkatar rana daga tsakiyar sama sun maja'awul asar kuma jibril sake komowa ya zo sallar la'asar faƙal um fasal da ya ce tashi ka yi sallah fasal da la'asara hina sara zillu kulli sha'in mitalahu suka yi sallar la'asar lokacin da inuwar komi ta yi biyun shi ka ta kai daidai shi daidai shi aka yi la'asar sun maja ahul magharib kuma ya zo mai da magariba nan ma da ya sauko ce kun salli ta shi kai salla mamad fasallar magariba hina wajabata shams aka sallaci sallar magariba lokacin daidai hadawa rana sun maja ahul isha kuma ya sauko jibril kenan jiki shi ke zawa isa ke zawa a lokacin sallar isha na ma faƙal un fasalli ta shi kai sallah ya muhammad fasallar isha hina gaba shafaq suka yi sallar isha lokacin da ja na yamma na rana ya ɓace sun maja ahul fajaru hina barak alfajar ya zo sallar asuba daidai ketowar alfijir ya sabko shin ta yi baraka ko saka alfajar don dai ma'ana guda ce alfajar ta keto sun maja ahu min alghad yanzu kaga anan an yi sallah guda biyar tun daga azuhur har ya zuwa asuba jibril ya ko sallah biyar a rana ta horko don ya tabbatar da bambancin lokaci halicci ya ce sun maja'ahu min algad yanzu kuma gwashe gari sai ya zo a namsar salama a sallar azuhur faƙad kun fasalli tashi ka yi salla fasallar zuhura hina sara zullu kulshe misalahu nan ma da in je aka yi sallar a zuhur lokacin da komi inuwaci ta tsaye in je kenan inda komi inuwaci ta tsawon shi aka yi a zuhur ina daidai nake a daidai nake a'a ni dai yanzu yadda nake su ma ja ahu min ragadi da zuwa a na muke ko? washe gari ya zo mai sallar a zuhur washe gari ya zo mai sallar a zuhur kwana na biyu faƙal ya ce ya mamal'um fasallita shi ka yi sallah ya ce a nan fasallar zuhur ya sallaci sallar a zuhur hina tsara zillu kulle shi mitalahu lokacin da komi ya tsawon shi daidai tsawon shi aka yi sallar a zuhur na menene kinan ƙarshen a zuhur ku gane nan ƙarshen a zuhur ne kuma farko zai shiga na la'asar sa can farko ya ce mazaka zuwuri malam ya hadro la'asar nan da ake ma ino kuma tsawon shi kenan kakkan shiga har ino hai ta katab kenan karshe ne karshen ino ta tsawon shi ne mana kenan kuma tana tsawon shi la'asar ta shiga sa can yi maka bayani farko malam ya hadro la'asar nan kenan ƙarshen lokacin da a zaura ne aka yi sallah azur kira a lokaci na na biyu kenan an yi azur a ƙarshen lokacinta sun maja ahul asara kuma ya zo sallar la'asar a kwana na biyu faƙal ike ƙum fasalli ta shi kai sallar ya muhammad fasallar la'asara hina sara zillu kulli shay'in misalahu aka yi sallar la'asar lokacin da inuwa komi ta yi tsawon shi shine ya mata kenan zawa guda kanan ko a wannan ruwa wakan sun maja ahul magarib wakatan wahida ita ma magariba yadda ya zo na jiya daidai wada rana haka ya zo a magaraba lokaci guda ta zo mata duk da nan akwai maka ruwaya ta ya yi al'asasin za a kula shi misalahi za maka ruwaya gaba misalahi ne eh ko na kuwa ka sa ku misalahi ne misalahi ne haka ne misalahi ne a kwana na biyu misalahi ne ni nan ne a muskular mutum sun maja au'ewa te lamai zal'anu sun maja a hulisha kenan lokaci guda bai gushe ba da na harkon kenan yadda a na harkon daidai ya zo a kwana na biyu a daidai lokacin ana bai canza lokaci ba ya ce lamai zal'anu bai canza lokaci ba daidai na ji haka ya zo ya magarba sun maja a hulisha kuma ya zo mai sallar isha duwan a kwana na biyu ne hina zaba nisfin layl lokacin da kamar kashe kenan lokacin da rabin dare ta kenan kashe muke bayan mutum aw qal sulusul layl shine magana to ko ku tsaya lokacin da sulusun dare ya tai da kasan ne kenan annabi kai da kashe mu dama fa sallal isha annabi sallaci sallar isha a wannan lokaci suma ja'ahu hina asfar jiddan nan ko haka na na ku asuba asuba kenan kenan ya zo a namsar salama lokacin da gari ya fas ya jijjawur kwarai kenan ya haske fau amma ba ta kullo ba azar gari haske ya haske fau amma rana ba ta hudu ba zai misali alfijir na ketowa karhe shida ba takwas ramance ko bakwai a shida ba bakwai ba shida ba asuba na ketowa shida ba minti takwas tabbata ga zuwa har zuwa bakwai ba ta kullo ba rana ko amma gari ya haske ko ina gani amma in ka yi ta a bakwai an ka yi ta kai a bakwai ba minti ba ashirin ba bakwai ba bakwai ran ta bullo bakwai ran ta bullo tana bullowa kuma ta hamsin da ɗaya na ko da biyu ne kenan har zuwa ƙarye bakwai ba misali ba minti ashirin za ga ta bullo ba amma gari ya fau to wani shine kenan ya yi haske amma kuma ta bullo ba da shi ma annabi ya magana cewa wanda ya samu raka'a ɗaya ta sallar asuba kayan hudowar rana in suka ta biyu ya samu asuba amma da laihi da sakaki amma ba ta bata wuce ba asuba ta bata wuce ba ta wuce ba inda ka samu raka daya kamar da asar ce ka ranta wada faqal qum fasalli yace me kenan tashi ayi sallah fa sallal fajr ya sallaci sallar asuba a wannan lokaci da aka yi gari haske dawa sun maqal sai annabi ya ce ma eh ke malaka jibril ita annabi sallallahu alaihi wasallama ma baina hadaini alwaqati ma baina hadaini waqatayn waqatun abinda yake tsakanin wannan lokatayya guda biyu lokacin sallah ne ma'ana da wancan harko da yayi a zuwar misali da ƙarshe da yayi a tsakanin wannan intervention tsakanin nan da nan tsakanin wancan da wannan tsake wannan kenan duk inda kai sallah a cikin wannan lokacin kasar a lokaci shi ne magana da wanda yi a kare daya ba goma daya da rabi biyu biyu da rabi har uku cikin lokaci ne illa fadala ta farkon lokaci amma baka zargin wanda ya ta aukaci ya sala ta wuce don ya kai kare uku don ka kai ta a daya muna abin nan shara da wani muna mukan ɗauki abin kamar aibantawa ko laihi ne ba laihi ba ne wannan malaka jibril zo kuma suka yi da manzon Allah malaka jibril ne ko da manzon Allah kai kuma yace wannan duk wani tsakanin wannan kai a lokaci kai kenan ba dokan wani yayi a biyu ko biyu da rabi ka aibanta shi ka ce kaza a shari'a amma a wani lokaci aka ce jinkirta ita ta yi ko za mu ga gaban shi Allah na kenan kullun shari'a muke bi kan mukurin an ce kaza an ce kaza an ce kaza a saba hudin kaza a kaka aibanta abin da ka shata kashi duk abin da shata tabbatar shi kaka aibanta shi da ra'ayin ka kun dan ni kaza ne muna yi da himma amata masu kare biyu a a maka dama aya kuma sai su kullun kare biyu ne kuma akwai kullun kare da yayi akwai akwai kullun kare da su dai suke kullun kaka to sai ka ce me kare biyu layi dan cikin lokaci mai kenan kaida cin da ina hafin da ce to canza ake wata ran nan wata ran nan an san da ce canza ake eh Allah taimake mu amin yace wannan ruwa da mu kare dai ta jibril imam ahmad ya kawo ta haka imam an-nasa'i haka imam tirmizi imam bukhari yace hu asaw shay fil waqt fil mawaqit wannan hadisi da hadisin da ya kawo lokacin sallah wannan ya kunna inganci imam bukhari bai karuwa ba cikin amma yace wani ya shi mata shaida ta yi kowanne duk abin da ya zo kan kawo lokacin sallah dalla dalla wannan ruwa da makaranta ta kowace ingancin imam bukhari akan mi akan limancin jibril da yawa na sallallahu alaihi dan wannan biyan annabi sallallahu alaihi wasallam aikace shi ma annabi wani ya zo daga wani gari ya rasulullah ka ga mu lokacin sallah annabi sai kyale shi yace ka ne biyu ka biyu za ka lokacin sallah shi ma annabi sallallahu haka aka yi ranar farko ya sallah azhur a farkon lokaci yanda aka aka yi da shi annabi duk wata sallah annabi a farkon lokaci annabi annabi shi ma inda aka mishi sai yayi kowace nata na karshe shi ma da ya ce annabi ce ina wani mai tambayar lokacin sallah ce ina yake ta gani yace ma bayna hadaini waqtun ashe ba kana makaranta da shi gaban garin su da shi ma annabi ce wani tsakanin lokacin guda da muka yi da na jiya da na yau wannan abin da yake tsaka tsake wannan daga canzawa nan lokacin sallah kenan eh ayakaci aka mishi lokacin illa fadala ta farkon lokaci ta garanti iyawa misali kare ɗaya ta yi mun sallah kai ba kai ba iya kayan nan ka mutu kayan kare biyu ko kuwa iya ka mutu kayan kare biyu ta ba ya bane ba kenan garanti ne ka samu kai ka huce Allah ta kawai da imani yanzu mun kare lokacin sallah guda biyar kenan a jumlace kuma ya karantar da mu wannan karantar wacce ta malaka jibril a nan salama yanzu kuma zai koma ɗaya ɗaya ya ware ma kowace ɗaya abin da ya zo a kanta ya ce wakatu zuhur yanzu ya magana akan a zuhur ita kaɗai meye lokacinta ya ce ta bayyana min alhadithai ne almutakaddimai anna wakatu zuhur yabtadi min zawali shams an wasatin sama' iya karanta wannan lokaci wannan hadisan guda biyu suna karantar da mu horakon zawal ke lokacin azur iya farawa daga daidai zawal gushewar rana daga tsakiyar sama iya nan kun waya mutaddu ila an yasira zullu kulli shay'in misalahu iya nan har lokacin da inuwa komi ta kai tsawon shi siwa zawal kaji banda inuwar zawal nan ne shi ne aka samun kuskure masu ganin kurin sun suka auna inuwa ka in ta tsawonka kurin haka sallar asar ta kama hadisi ya ce ina komin ya tsawon shi to shi abu suke manta wannan maganar hata ko ruwaya a cikin sunan abidawar sabu sunan annabi ya ishara kan wanda ya ce a cikin zahi inuwa a zawar a kadam kawa uku ko kawa biyar duka ruwa ta kawo wannan kuma an ce ijima'i ne babu saɓani cikin mazhar gaba ɗaya kaf magabata ijima'in al'umma ne kullum in za ka yi lissafi inuwa da ya tsawonka sai ka hudda fai'un zawan misali a yanzu mutum misali ana a zaurar ƙarfe nan take shiga ƙarfe ma an shiga ƙarfe sha biyu da rabi da minti da minti bakwai transata yanzu mu nan ba tana shiga ƙarfe sha biyu da rabi da minti bakwai to ka zo ka tsaya gani a tsakiyar rana an ka diba za ka ga lokacin da ka tsaya akwai inuwa wata ta kai rabin metar kusan metar a tare da kai amma da ta yi amma wannan inuwa tun da sabaka rabuwa da inuwa lokacin ɗari na kyakana lokacin ɗari na kyakana kenan yanzu in za ka yi awon ko mai tsawon in mai ka aji haka to he ka yi a yanzu a ƙarya ɗaya da rabi da minti bakwai sai ka awon centimeter na wani inuwa to yanzu a kanta ne a kan wannan daidai ta zawarkin za ka auna mita ɗaya kake da rabi ya ka ƙara mita ɗaya da rabi shi ne yanzu lokacin bayan wannan shi fayo zawar a kanta za ka ƙara tsawon abin ya ka ƙara a kan wannan zawarkin to yanzu abin da ya gaba in ya kai tsawon ka misali kana mitar guda da rabi da misali kana mitar guda da rabi ya ka sami ɗaya da rabi a saman wannan ba da ƙasar inuwa ba shi da mutane suka samu kuskure kuna ga amma maki duk masu lokacin sallah akwai lokacin da yawan sallah amma a kan nan bisa sabani sabanin su kan asuba ne ko isha me su ko su san san da san kowa san shi kuma kowa da shi sai jima'i ne ba wani akan shi kullun zaka da san ino ka zaka wanka ya ka diba tsakiya daidai a zuhur ino ga take akan wannan ino zaka auna amma sun misali cikin ut ka cikin avril da cikin ut an ka diba daidai zawal za ka babu inuwa ya ga tsakira na kun tsakira cikin babu inuwa cinka to irin wannan lokacin kenan kun shi zaka auna in ta tsawonka a irin lokaci wanda ake yake kan istiwa yanda inuwa ba ta kakanta ba shi ne ake da sayan ya ka auna komi in ya tsawon shi amma lokacin da inuwa take karkata inuwa ba ta karewa tun daga sahiya har zuwa madace to a lokacin nan ya ka aiki da inuwa zawal a kanta ne za ka kara abin da ya karu shi ne lokacin azur ya shiga kuma har zuwa la'asar kan wannan in ka auna in komi ya tsawon shi la'asar ta yi ko asar ta wuce mu ci shi ne ana yake gaya maka cewa anna waqatu zuhuri yabtadi min zawali shams lokacin azhur na harawa daga gushewar rana an wasatin sama daga tsakiyar sama wai mutaddu iya ci gaba ila an yasira zillu kulli shay misalu ha inu komi ta daidai shi amma siwa fai'u zawal banda inu zawal ya ka hudda ta akan ta ne ka kara kenan illa annahu yustahabu ta'khiru salati zuhri an awwal waqt in shiddat al-haram hatta lazim al-khushu wa ta'jil fi ghayr zalika dalil hadha yace amma duk daga lokacin azhur amma ana so yustahab ta'khir salat dur ana son a jinkirta sallar azhur an awwal waqt a farkon lokacin ta a jinkirta a wani lokaci ba kullum daga yayi gab an kiran sallah kuma an tada ta gab a wani lokaci ana so a ja a sunna kai tabbata a yana ake samu haka inda shiddat al-haram lokacin zahi ya tsauri tsarkar zahi dan hata la zahi khushu ha khushu dan akwai zahi ba nutsuwa ba khushu kenan yace wa ta'jil fi ghairi zalik da kuma inda ake so a gaggauta sallah in ba lokacin zahin ba yace wa dalilu haza ga dalilin wannan magana da ya maka ta an so a jinkirta a zuhur a lokacin zahidi tsanani hujja ta harko marawahu anas qal kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-bard ko bakkara bi salah in tsananin sanyi an in war haka shine yake yin sallah da wuri ta zawar da wuri yake yin ta wa idza ishtadda al-harr ababar da bisa lata ibiradi ababar da ma'ana sanya ta in kenan da zahi ne abar da bisa lata hei yi ta kenan hei sanyi za mu ga yaki kan sanyin na kuma su a a wani lokaci kare ɗayan ma ko sha biyun ta yi sanyi sanyi wani ra'ayi ne ba zahi ba nasi ba ne ba nasi ja ta gaba ki kara za mu ga gaba insha Allah yanzu da kenan ya karantar da mu inda tsarin sanyi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta da wuri inda sahi yana sanya ta kenan a shiga zahin ya rage wannan ruwa ta Imam Bukhari wa ana Abi Dharr qal kunna ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam fi safar Abu Dharr ke shi kuma yake cewa muna ta da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani bulaguro muna ta da annabi sallallahu alaihi wasallam fa arada al mu'adhdhin an yu'adhdhina zuhr ana cikin bulaguro sai mai kiran sallar tashi cikin sallar zuhr kaga hukumar lokaci kenan ko annabi ta abadin sanya ta kake na ya bari banzu ba abadar cimshi sanya ta an jima sun ma'ara da an yau ta ka tashi zai yi annabaci abadar bari a jima bari a jima kamar kuwa ka alhaji gamba wani kaga aiki ce su ya kara shi da manta haka take yamma iya jiran tawa shi shi da manta alama iya jiran mu iya haka iya haka dam iya tsaye tana fada babu zai gida ta dan wata rana rana rana manta ta trump shi sai kira na mata fada ba wata da ta kira gana rana kira ta alhaji mata fada ba ta shi kuma ba sake ba Allah ya kiran kun manta ta trump shi kore kira sallama garba ne iyaye kuma kada gana rana kallata an rika mace lokaci bai ba ya ka saka tashi ba sake ba kare kenan shi ma annabi kenan zai yi na biyu annabi ce mashi abarit har aka yi na uku ta kuwa annabi ba shi dama kenan aka yi kiran sallah ya ce hatta ra'ayana faɗa talul sai da muka ga faɗa talul mai talul ɗan tarin ƙasa haka ɗan tudu sai da tudu ya inuwa kanin daban ido ido katanga ino turu ta ta katanga jima kan ta bayyana ta katanga ko za a batsa idan da take bayyana ta yadda maka ino tudu yadda in tudu ya inuwa sun maƙal annabi sai ce musu kiga dalili da gamsa ka inna shidda inna shiddatal har min fihi jahannam ko tsananin zahi iya daga cikin lumhashin jahannama fa idza ishtadda al har fa abridu bi salah yace in zahi ya tsani ku sanye sallah a dan ƙara lokaci ɗaya da rabi ne biyu ne ma kai ba lai akai ba ka ta biyu eh daidai ne sunna akai ya ce rahu da bukari wa musulun wannan ruwa man bukatar musulun ya kawo ta yanzu mun yi lokacin ansawar ku to yanzu wannan magana da ya maka kurin zai a cikin ta kurin ya ce gayatul ibrad kin an ba da dama sunna ce a sanya cikin lokacin sayi to amma hikki ga maka wani magabata me suka yi magana kan inda za a kai ta zahin sanyawar komai ya so da hujjar da magana magabata hakkun da kama yace qala hafiz fil fatah hafiz kin hafiz min hajar cikin fatahul bari ya zo da wannan ruwaya da wannan don ya ka ruwaya imam bukhari ya ka ruwaya cikin ya mai iya mai ishari ne sauran bayanin bukhari hafiz bin hajar ke cewa wa khutilifa al ulama fi ghayat al ibrad malamai magabata sun yi sabani hawan lokaci na gaya iyakan sanya yawar da za a yi faqil cikin wani yake cewa hatta yasiru zullu zira'an zaka ƙara inuwa hatta kai zira'i guda da muku bayani aka fita lulgo na abu sai wani yace inuwa ha ana kai ta inuwa ta kai zira'i guda kai ta bayyana kenan kware kai ta shiga inuwa ta kai zira'i guda shi ma ya mana bayani maka ba'ada zillin zawal kullum saka sai mana zira'i guda da aka maka na inuwa da yanzu ta zawal da zawal inuwa ta yi zira'i guda sai kai muka bayani zira'in guda bayan inuwa ta zawal a ƙara zira'i guda kusan kuma duniya wuri-wuri ne akwai a wani wurin da mun za'an lokacinmu aka samu su lokatai da taimaka mun abil da ut suna zai zaune akwai da hakullin su kurin inuwa inuwa haka take akwai da hakullin su kurin inuwa ta yi maimaita biyu ma yadda akwai wasu wurare haka ba sa gana an ka kuma a wani lokacin zayi an ka kuma falno yadda abin yake sai ma ranar haka an koma kai falsid falsid falnor ko ne wani garuruwan sukan saba da kina a wasu guraren kuma kai can ma gari iya nan iya nan iya bambanta wajen hat istiwa wannan abin abu iya bambanta wajen inuwa to kan wasu wurare inuwa kware kullum akwai ta mun da muka samu ta wani ta koma daidai tsakiya to jin sai ga maka anan duk wannan bayanin da ake yi bayan zillin zaman a shi ne za a ƙara zira'i guda a wajen wasu wajen ƙara wata za'i wani gama fahimta malamai ta kama sa'ala ko wani ya ce wakilin rubu kama wani ya ce a tsawonka za ka ƙara ɗaya cikin hudu kwata kwata 'yan karfin tsawonka wakilin sulusuha wani ya ce a tsawonka ka ɗau ƙara ɗaya cikin uku sulusun tsawonka 'yan ciyar kenan wakilin nusufuwa wani ya ce rabin tsawonka waƙila gairar zalik wani ce ma shi ma ka ra'ayi da ke yamma da dama shi da kowa ya rada a ɗan ƙara illa ƙara wacce zira'i rumin tsawonka su su da nasibi shi da kowa ya rada ƙarin ya ce wani jari alal ƙawa'id duka dai akan ƙa'ida ka ahuta daga lokaci annahu ya khatalifu bi khitilafil ahwal wannan kama sallah zai canza lokacin ya dace irin lokacin tsannin zai da sanyi ne tsaka tsakiya ne shi dai lokacin zuwa lokacin za a ji abin za a kara bayan lokacin ya walakin amma a sani bi shart Allah ya mutaddu ila akhir waqt ka a bari jan ya kai har karshen lokacin jinjin za a yi kana kana kai dai karawa gaba za a yi daya da rabi ɗaya biyu haka za a kara ƙarar kenan gaba ne ake ƙara wannan shine lokacin azhur yanzu sai waqatul salat al-asr yanzu kuma sai wani lokaci ne ita kuma za a yi sallar al-asr yace waqatu salatu waqatu salat al-asr yadkhulu bi sayrurati zill shay' mithlahu ba'da fai' az-zawal wa yamtaddu ila ghurubi shams kaji ita lokacin da asar iya shiga bisai ruratun zilla shai misalau inuwa komi ta kai tsawon shi amma ba a da fa'in zawal bayan inuwa ta bayan ana kiran fayu za ta alfayu an san kenan inuwa ta bayan zawal ta kace maka kenan ya kama bayani ba da fi'il zuwa kenan bayan inuwa ta zawal a daidai wani lokaci zawa da ta yi metir nawa centimeter inuwa ka gare ta a bayan akan wannan ne in aka ƙara inuwa ka kai tsawonka magana kenan shi ne la'asar ta shiga kaga idan ba wannan ka ɗauka ba shi ta a yanzu an ka ce ka ɗauki inuwa ta tsawonka sai ka ƙarye uku ma la'asar ta yi tun ƙarye uku riba don inuwa ta tsawonka domin ko riba ta tsawonka amma ba ta bi ta ƙiƙa he ka in ka ƙara wannan kwa za ka gabar ta yi sai kusa hudu a yanzu hudu ba minti da wani kaɗan ma ba minti bakwai takwas an shiga mu yanzu ba minti biyar a yanzu take shiga ma wannan wa ayi kiran sallah ne ba sallah bace ba minti biyar kira ne a gane a akwai su wurare kahun kahun ba goma sun kare kuma suna har suna neman su akwai wani taurin kai kurin su haka su wani tsawon da tsawon ka wannan taurin kai ne kurin da rashin bin ka'ida ba bane ba na ra'ayi kuma addini addini ba bane ba namu haka muke mu ba ku bane ba mai shari'a ta ce ita shari'a ba ta ramin ka ba kai ke binta ba dan muna ahlus sunna ba namu shine daidai an abu yazo daidai ko da akwai wani wani jike ya ce su su sallah a kare hudu mu ga hudu yan gargajiya ko ga ya ga gargajiya ce kare hudu a a ba gargajiya shari'a ce in ta daidai ka daidai gama ba su kawo shari'a ka ba kai dai akwai wannan abin yake samu a kansu su ba sai ka sallah kare biyu ba sai ka sallah kare hudu sau na gawarce mahudu suke yanta makari da ta kai makari da ta biyu makari na wanka na kare biyar kai lokaci kake wa kudu haka gaskiya a yanzu yin la'asar kare hudu ba goma ko ba biyar ma matsala ce ba da kin shi iyaka shi ba kuma ba shi a kiran sallah eh ta yanzu a kiran sallah a yi sallah in ta a masallaci ne gaskiya kamata a gyara lokacin la'asar da annan wajajen gaskiya a kai ta hudun nan zuwa da wani abu da muna ta kai hudu minti biyar muke yanzu kai hudu muke da minti biyar muke yanzu gaskiya abu ne na ka'ida kuma mutum auna da shari'a ba kuna gana ya gaskiya ya ce amin ya ce kenan lokacin la'asar iya shiga ɗan wannan labarin suka ji musu tambaya ɗan wannan magana muna magana da makaran da kewaye da kilo hamsin ne ba abin da ya gabas ba matsala su da masu rigayen mu ranar tara ga mutiya suke saba da mu kwarai yan yamma ne suka mun mutan yami an kadi ba duk abin za a ce da magaran ƙarfe kaza ne to a name ka ƙara minti 28 20 minutes za ƙara ni misali na an ce tana lasa tana yi ƙarfe hudu ba minti biyar to a yi mai ka kai ƙarfe ƙarfe hudu da 22 ko da uku kai takwan ƙarfin sallah ma kamata a name sai ƙarfe hudu da shi nuna kamata zuwa a kata mata rabi sallah name a kata misali hudu da rabi makamata a sallah lasa a yanzu a name duk da akwai masu kwatanta ne akwai masu kwatanta kuma akwai in ba romu don gaskiya ya tala asarar kaji ba ko da kalandar ta tala asarar ko da kalandar ba kalandar kalandar ko ne ma kalandar ya ta kusan tare ka ta duka idan mutum bidiyo ko ya yadda shi ba ba ruwan shi kalandar ila nan karin bayani muna magana kalandar na matsala sallar asuba wanda ke da lojisiyar da suka san lojisiyar in za ka shiga sun ka samu kalki da wata ke daidai da muke magana akwai na america north akwai na akwai na na mai aka ce na umar kwara akwai na idris akwai na akwai na america dinar na america dinar shine bincike da aka yi na malamai na gyaran lokacin sallah da ke da jisiyar su suka amshi gyaran su suna gyaran su a nasu na america dinar an gani ba za ka ya baka lojisar da yaban ta ka zaɓa don shuwa kake an ka buɗe abin lojisar na lojisar na salula kenan kaga shuwa kake sa baka na karɓa to kalkir iri ce to kalkir ce na america dinar ya zama daidai gaskiya ya kusa da abu na milk dinar an ka dauke shi zai baka da sai daidai gaskiya madin matsala akan sallah asuba ce da isha amma sallah ta al'asar ta ga dade ne dade ne ba yanta karewa sai kaga lokaci ko ina ka gani kusan dade ne gaskiya bai ba matsala kan shi da asuba da kina matsala yanzu dai muna maganar lokacin sallar la'asar ya dukulu bai sai ruratin zillu shai misalahu iya shiga da lokacin da inwal komi ta koma tsawon shi daidai shi ba da fa'i zawal bayan inuwa ta zawal wa ya mutaddu ila gurubi shams kaji shi iya nan haya zuwa fadawar rana mai hujja ya ce fa'an abin horaita radiyallahu an annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر قاجي kenan ruwaya da duk sun kawo ta bukharin muslim dona wani sun gata a wurin sun mutum sabu sunan sun gata sabu sunan sun gata ka bukhari gata ta imam ahmad da ka ruwaya wannan ruwaya ita take ba da dama cewa ita al'asar ta isfarar bai da lokacin yanci da lokacin karaha bai dace kai ta ba amma in ka kai ta ba inda ka zama raka daya kayan ta fada ka san ba su ba ce aikin galaja ka kai asarar al'asar gaba daya sai ce rahul jama'a rahul bayhaqi bi lafaz man salla min al'asar raka'atan qabla an taghruba shams ثم صلى ما تبقى بعد غروب الشمس lam ya fito al'asaru ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sallaci raka'a daya ta la'asar qabala an taghruba shamsu kahin rana ta fada ya samu daya summa sallama tabaqa ya sallaci raka'a uku ke abin da sake nan ya sallaci raka'a uku sauran ba'ada gurub shamsu bayan ta fada samu uku ɗaya ya samu ɗaya kayan tawada uku bayan ta hawa da same su to duk da haka dai ce lam ya fitur asar lasar ba ta wuce ba ya sami ta kenan lasar ba ta wuce mace ba ya samu da asar a takaice wannan shine kololo lokacin ta to ita sai ke cewa yanzu bayan wannan lokacin bi da ka maka yace waqatul ikhtiyar wa waqatul karaha lokaci wanda aka zaba wanda yi wanda aka zaɓa ka yi sallah a cikin shi akwai lokaci na aiki amma a lokacin aka yi ya ce wayan tahi waƙatul fadilatu wal ikhtiyar bisfirari shams lokacin la'asar na wanda aka hihita aka zaɓa a yi tun daga shiga iya nan iya ƙarewa daga rana ta fara ja to ka shiga danje ka shiga john wuta masara masara ka kusa shiga danje ka kusa ka kai kusan karshe eh kakka shiga daga nan to ka shiga lokacin karaha kenan yace wa ala hadha yuhmal hadithu jabir wa hadith abdullah bin umar al mutaqaddiman kan wannan zamu doki hadisi da ya gabata na al'asar da aka ce tana nan har zuwa safara da shams e iya nan wannan isfahar shams lokacin karaha ya mata na amma cikin lokacin ne na laihi kai laihi wa amma ta'khiru salat ila ma ba'da isfarar amma ka jinkirtar da sallah ta la'asar har zuwa bayan ja ya shiga fa huwa wa in kana ja'izan illa annahu makruh ka sa sallah cikin lokacin da ta ja ko da ai halaka ne a lokaci kai tun an ci haraka ɗaya ko kana sallah kana kawo to amma ka shiga lokacin da aka ki idza kana ligar uzurin in dai ba uzurin komi yace fa an anas qal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul tilka salatul munafiq yajlis yarqubu shams hatta idza kanat bayna qarnay shaytan قام فنقرها أربعة la ya zukurallah illa qalila ya ce anas yake cewa na ji manzana sallallahu yana cewa tilka salatul munafiq wannan sallah ce ta munafiki yadda zai zamana yarqubu shams iya jiran rana da an ce mishi haraka da yanka samu ka samu sallah ko iya jira hatta idza karbar he ta kai daidai kahon shi dan ta wannan jan kenan akwai ta ina ina ka huduma cikin ta ai ce a cikin lokaci ne ko a lokaci ne ka ce biya irin ba ta wuce ba nayi amma wannan irin sallama na kai ce annabi ce irin sallama na kai ce sake ta wannan hirin ta kai daidai tsakanin kahobi na shedan qama fa naqaraha arba'a he tashi ya bubbuga ta kamata kotan aka ta shawo kotan shawo ko kurce aka ta gigib gigib he tashi ya buga ta hudu ka hanta fada ka ga magana zai ce ta huta kace ta wuta ta wuta ba to amma ka to wannan halin munafikai annabi ce zai tashi ya bubbuga ta wanda la zikrullah illa dan ka za a bubbuga ta da gaggawa ba amma ta Allah ya kadan kenan za a mutu Allah da an kira shi ya samu hujja shi ya samu cikin lokaci gora to wannan halin munafikai ne tarahu da jama'a illa al-bukhari da ibn majah qala an-nawawi rahimahullah fi sharh muslim bayan ya kawo na ruwa imam nawu yake cewa a cikin sar musulun ya ce ƙala ashabuna kenan asali kasan shi imam nawu ba shafi ne idan mahiyawa malaman sahabi kenan suna kan akan malaman hadisi da yawa sun yawa shafa sun yawa ga malaman hadisi ya ce kenan abokan mulman kenan yan masahaban sun shafa'awa masahabansu suna cewa la'asar hamsu ta aukat la'asar tana da lokatayya hudu lokatayya biyar tana da lokaci guda biyar hamsa a sheci waƙatu fadila wa ikhtiyar wa jawazin bila karaha wa jawazin ma'a karaha wa waƙatu uzur su ne biyar kin me ya ce me lokacin fadila ce fa'amma waƙatul fadila wannan lokacin fadala wanda aka so fa awwal waqtiha farkon lokaci da ya shiga kai ta la'asa wa waqtul ikhtiyar lokacin da aka zaba maka dama kai shi kuma yamtaddu tun daga daidai shigarta yamtaddu ila an yasiru zullu shay misalihi har inuwa komi ta bi shi har inuwa komi ta bi shi tun cikin zabi ne ba matsala ba matsala ko daya wa waqatul jawaz daga inuwarka don fahimta ta shafa'awa daga inuwarka ta biyinka ilal isfirar ka shiga lokacin da ba bukata amma baka yi lahi ba haye zuwa tun daga inuwarka ta biyinka haye zuwa ta fara jajaja nan ne kuma daga nan kuma ya ce waƙatul jawata ma'alkara lokacin da ya halitta kai sallah amma an ƙi halin isfara lokacin da jan ya shiga to wannan kuma an karhanta amma sallah ta yi tun daga nan ilal gurub tun daga ta gabas ramba ta yi ja har zuwa faɗa rana wa waƙatul uzur lokacin uzuri wa shine waƙatul zuhur fi haƙƙin man yajma'u bainal asr wal zuhur haƙƙin misali mutumin da yake bulaguro ai kaga zai kai la'asa ina lokacin lokacin azhar la'asar ce amma ta kaza ta azhar to shi shi mai suna waqtul uzr lokacin uziri shine kenan ga mai bulaguro fi haqqi man yajma abin asr wal uzur cikin haqqi mai gama azhar la'asar kan zai yi ta kenan kaga a lokacin azhar ko da safarin aw matsarin dalilin bulaguro ne ko ko dalilin ruwa ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء ما دون قداء بركن أداء وشيكي اللوكة شيكيتا أما وانا يا وانا وانا يا وانا نهور كوتك شكتا نبيو بيان وانا كما أمن باك جا كجا كجا هاي زوا كومي يس أوان tsawon biyishi daga nan kuma mai dama-dama daga tsawon abu ya biyishi har zuwa jajaja duk ba laifi bane ba amma daga ja ta fara ja ka shiga karaha lokaci ka shiga lokacin da bai dace kai ba amma duk dai ka duka gaba ɗaya gudun ko mai har da yake hawa canjin duka dai ka yi ta a da lokaci kai ta shi da magana sai ya ce fa'iza fata kulluha idan duka wannan lokacin ya huce bai gurubin shamsu da haɗa rana sarat qada ta zaman to ramuwa can baya ga masu ganin ana rama ta an bar inda gangam ne eh koma dai mai mantuwar ne ko barci dai kenan lokacin ta hawa ta yanzu illa shi mai barci da mai mantuwa an ba shi dama yi ta bayan ta fada yace ta'kidu ta'jiliha fi yawmil ghaib ana so a gaugauta yinta a lokacin duhu lokacin girgije sakamakon da misali da damana ka aje ba kai ran ta fada tunda sunu aka jin sallama garaba rana mata fada ba ana kaman abu da akwai hadari kenan shi zai a lokacin da ke girgije a sama an so ayyata da wuri dan aje ka shiga lokacin da bai dace ba kuma ta fada ba sani ba me ya ka san lokacin da hadari akwai hadari kaman horon hadari ba baki ba sai ka ga rana tana yin hada kowane hasken da yake bugon yake bugon girgije sai ka ga ya baku haske ga fawo daga haske kamar ga taranan nan eh kasa akwai musu shari'a suka ce mai mai suna mai suka ce mai a turanci reflection reflection daban akwai reflection reflection haske ne wani ya mai da wani reflection haske daga shiga cikin girgije zai wado haka shi bai koma amma sai ba wani daban kenan hasken girgije lokacin da yake yamma an kuma rai girgije ne za ka na ganin an ko girgije inda mai haske ba mai duba ne ba sai ka ga haske fau a gari amma rana kuma ta faɗawa wadda bu maganin ce ta take bugo shi ta da mummun mummun maganinta ka gane mummun maganinta amma shi hadirin ya iya alaƙa da kai mu ne a nan muka ta faɗa mu ko amma shi hadirin wannan tana bugun shi ta ba ku haske sai ku gari fau kamar rana gata duk ta faɗa ta zai ta kenan inda girgije a yi ba a ga ana gaugayen ka aje ta haɗa kai ba ta faɗa ba eh an kuma mai duhu ne don mai haɗarin mai duhu ne ma don mai duhu ya ga magana ba ta yawa tuma ta ba a takaice ne to yanzu yi maka magana ta gaugauta sallar la'asar a lokacin gilgiji ya ce an burai da al'asalar kunna kunna ma'a rasu da sallar sallam fi gazawa muna ta annabi sallama a wani yaƙi faƙali annabi ce mu bakiru bi salati fi yawmil qayyim فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله أنا سألت شيء مسو كجوجة وتسلر لعصر أوني نجلجيجي yace domin duk wanda sallar la'asar ta wuce shi aikin shi ya lalace aikin shi ya lalace gaba ɗaya nawa shi duk ake shi gaba ɗaya na yau ne shi ne ke ce wannan ruwaya tun da albani cewa abinda yake nassin hadisi na bukari kuma musulun babu wancan tarihin bakir bisala amma annabi tabbas ya tabbata ya ce duk wani sallar asta huce shi bukatar habita mana ruwa ta bukari ya karuwa ya tabbata wancan karin kastace babu ta to yanzu na ruwa da ya ce imam ahmad ibn majah sun kata kala ibn qayyim ibn qayyim ke cewa kan wannan ake shalalaci yace a tarku nau'an barin sallah hatta huccan biyu ne akwai tarko kulli la yusalli abada wanda sam sallaci bai fa haza ya habitu amal jami'a wannan iya bata aiki gaba daya aiki gaba gaba daya duk aiki ne gaba daya da mun zaman kaman kahurci ne ko kahurci ne gaba daya wa tarku muayyan da barin sallah muayyana ta rana kaza ce ya bari taran nan ce ya bari fi yawm muayyan a rana kaza ya bar sallah fahaza ya bi ta amal yau wannan iya bata mun aikin ga nan duka asara gaba daya nan me yake nan duk wanda ya bar asa ta huce gaba daya ta da gangam ba uzurin komi wannan ya aikin da aikin da ranar ya asara shi magana wannan shine karancin idan dama dama da ba ta aikin gaba daya bane kullum a da ke rashin hankalin ka dai a yi hattara a yi la'asar a lokaci kan lokaci wuta Allah kai shirin gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته